الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أمرت والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ina mai musulunta nan zo daga kana jin hausa to kai haka da hannunka ka ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wa sallama ashhadu anna isa abdullahi wa rasuluhu abinda ka faɗa da wannan larabci translation wannan larabci ka ce ka tabbata tun daga zuciyarka har bakinka ka yarda Allah shi kadai ne shi ya sama shi ya kasa shi ya komi shi ya kowa shi ne ubangijin kuma ka yadda ka tabbata annabi Muhammadu bawan Allah ne manzon Allah ne Allah ne aiko shi da wannan addinin Islam kuma kace ka tabbata Yesu wato annabi Isa ba dan Allah bane bawan Allah ne manzon Allah ne babban mutum a wurin Allah wanda Allah halitta da abin mamaki ya yi shi yana da uwa ba shi da uba kamar yadda ya annabi Adam ba shi da uwa ba shi da uba din ka yadda da abin da ka faɗa kace alhamdulillah alhamdulillah yau ka zo musulmi yanzu abin da ya sauro nan gare ka je kai wanka a koya maka sallah biyar biyar kullum kuma Allah ya baka dukiya kai zakka wannan kuma azumin da muke yanzu ba za ka sharo ba sai rana ta faɗi sai kai niyya za mu ya kare kuma wannan wanka da za ka yi yau in ka kwanta da matarka dole sai ka irin wannan wanka sannan kai alwala sannan kai sallah kuma duk abin da bashi da ke wajen musulmi yau bashi da ke wajen ka duk abin da ya zama dole akan musulmi ya zama dole akan ka duniya mu ƴan uwanka ne kuma babu cin naman alade haka shan giya menene sunan ka na da foma ne Musa ne sunan ka da yanzu ma sunan ka Musa ne Musa ai ba a can to Allah sarki ya a cikin makaranta ne ka Allah sarki to madalla madalla sunan kamar Musa kamar da dai kamar yadda babanka ya sa maka muna maka murna ku kawo abin riga a bashi muna koya maka yadda kake sallah kaji قال أما قليل ليصبحن نادمين قال أما قليل ليصبحن نادمين yace saura kaɗan dukkan basu musulunta ba za su wayi gari su zama nadimina masu masu nadama duk wanda zai wayi gari yayi nadama domin shi wannan addini na islam ba addinin larabawa ba ne ba ba addinin hausa fulani ne ba a addinin kowane mutum ne wanda allah ya halicce shi ana kiransa ya zo ya shiga wannan addini kala amma kalilin saura kaɗan la yusbihunna za su waye gari nadimi na suna masu nadama in ba su shiga musulunci ba lokacin da azabar duniya za ta same su ko azabar lahira فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين هم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين فأخذتهم الصيحة الآوة da iska suka same suka suka halakar da su سقر عليهم سبع ليال وثمانية أيام ثم فتلقوا فيها سرعي كأنهم أعجاز نخل باقية suka zama kamar abubuwan da ruwa yake ɗaukowa idan ruwa ya yi malle da damana yakan ɗauko ciyayi yakan ɗauko ganyaye ya ɗauko tsumma abubuwan banza haka ana kiransa ture sai suka zama alalace kamar ture ga su azube ga su awargaje shine ake faɗa mana anan fajalnahum gusa'an sai muka muka muka mai da su kamar abin da ruwa ya turo fabudan halaka ta tabbata ga waɗannan mutane nisanta ga waɗannan mutane wato adin qaumi hud adawa kenan halaka ta tabbata gare su fukudan lil qaumi zalimina halaka ta tabbata gare su ne tun gaban rahama ya tabbata gare su tunda su azurta thumma anshana min ba'dihim qurunan akharin thumma anshana min ba'dihim qurunan akharin bayan adawa sai muka fari waɗansu sababbin halitta bayan mun halakar da adawa da iska kamar yadda ka ji dinnan sai muka fari waɗansu wato waɗansu jama'u da waɗansu lokatai jama'u da lokatai daban-daban shine qurunan akharin da farko an ce karnan akharina karnan akharina adawa kenan bayan annabi nuhu ruwan tufa ne harkar da wannan ko ana so a nannade zamanan da annabawan da mutanen da lokatan duk gaba ke da bayan halakar da adawa kamar yadda muka mai da adawa sune kulafa min ba'di qaumi nuhin to su kuma adawa mun mai da waɗansu mutane sun zama magadansu su ne kan misalin wato samuda suka gaje su wa samudan wa ashabar rassi wa qurunan baina zalika kathira da adawan bayan su sai samudawa duk da zamu zamu kawo su anan dade mu miko muku su inji Allah qurunan wato zamanai da annabawa daban-daban da al'ummatai daban-daban wa rusulan qad qasasna alayka min qablu wa rusulan lam naqsusum alayka domin dukkan annabawan Allah ya ce ya gaya wa annabi kissar waɗansu daga cikinsu akwai kuma wanda bai bai yi kissar su ba cikin alkur'ani saboda aka kawo nan kurunan a zamanai na tsara daban-daban akari na waɗansu bayan adawa ما تسبق من أمة أجلها وما يستاخرون ma tasbiqu min ummatin ajalaha wa ma yastakhirun wato kowace al'umma in lokacin ta yayi ma tasbiqu ajalaha ummatun ma tasbiqu ajalaha ba wata al'ummar da lokacin halakar ta in yayi in lokacin yayi kusa a halakar da ita tun lokacin bai cika ba a ba ko ma yastakhiruna in lokacin yayi kuma za a jinkirta musu ba lokacin halakar da samudawa mutanen annabi salihu in yayi to ba za a ba za a halakar ba sai lokacin yayi hatta mutanen annabi ludu da mala'iku suka ba annabi Lut labari cewa za mu halakar da mutanenka da asuba ce har asuba har asuba sai aka ce masa alaysa su bi qarib ai asuban ai kusa ne saboda a halakar da su ba ko da sauran kwanaki ko mintoci sai mintocin sun cika kuma in sun cika ba za a kara ba
ثم- wa ma yastakhiruna kenan ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعناهم بعضا فجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا فجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون bayan samudawa sai muka yi ta aiko manzanni a kowane karni a kowane lokaci annabawa suna bin juna annabawa suna bin juna rusula ta tara kenan annaba ba- annabi bayan annabi annabi bayan annabi sun makafaina ala sayrin birisulina an ta yazo annabi bayan annabi annabi bayan annabi kullama ja ummatar rasuluha kazzabu abin mamaki kamar a tawasau bi bal hum qaumun taghut shin kamar kafirai sun wa juna wasiya ne in sun zo mutuwa kada kowane kafiri ya yarda da annabin da aka aiko ya hasratan alal ibad ma yati min rasulillah kanu bi yastahzi'un alam yarau alam yarau kama lana qabla min al-qurun annahu ilayhim la yarji'un ubangiji ce mamaki shin kafirai kan suna yi wa juna wasiya ne kullun na aiko annabi a kishi afa kullu ma ja'akum rasulun ma la ta'lamun kun takbartum fa fariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun a kashe mini wadansu a karyata wadansu kamar sun wa juna wasiya akan haka kullama ko ba yaushe ja ummatar rasulu amma idan manzonta ya zo abinda za su yi kazzabu sai su karyata shi kullama ja ummatar rasulu kazzabu fa atbana ba'dahum ba'da saboda haka kamar yadda muka aiko manzanni bayan manzanni manzanni su kuma kafirai sai muka bi da juna su halkarwa bayan halkarwa halkarwa bayan halkarwa wa minhum man arsalna li hasiban wa minhum man akhadhatu sayhatu wa minhum man khasafna bil arda wa minhum man gharaqna kowa sai muka yi masa yadda yayi mu halakar da waɗansu da ruwa mu halakar da waɗansu da iska mu halakar da waɗansu da tsawa mu halakar da waɗansu da kisewan ƙasa mu halakar da kowaɗanne da irin zunubin su fa'ad bana ba azam da kafiran halakarwa bayan halakarwa yadda muka aiko manzanni manzo bayan manzo fajalna mu hadisa wayannan kafirai sai muka mai da su maganan hira abin hira kai suwa ne sun yi kafirci yanzu an tafi lahira sai maganar su labarin su ya zama tarihi ya zama abin hira فجعلنا أحاديث فبودا هلكا تتبت لقوم غمتاني لا يؤمنون وان أكا يكو مسو منزني ب- منزو كو منزني بس إيماني لسو وانا هلكا تتبت غريسو ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين sannan sai aka bayyana wannan bayan an ce rusulana ta tare sai aka bayyana shi annabi Musa walaqad halakna walaqad halakna al-quruna min ba'd quruna lule eh, walaqad halakna al-quruna lule wato daga aka iso kan zuwa annabi Musa sai aka dakatar da halakarwa sai dai ya- yaƙi amma a ɗauki ƙasa a kisre kamar da yadda aka yi wa zamanin annabi Ludu ko kuma a ɗauki a ɗau- a a kisre ƙasa ta janye mutum ko kuma a a- a yi tsawa ɗaya ko kuwa aiko hadiri ya zama hadiri duk ya ƙona mutane duk ba a yi haka ba A sun ma a, mm, ولقد هلك- ولقد من بعد ما أهلنا القرون أولي بصائر للناس آه، ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون sannan bayan wannan duka sai muka aiko annabi Musa da dan uwansa Harun domin an an nan zamanin ne a tarihi suke faɗa shi tarihi in ka rike shi ka rike ilimi wanda ba tabbas in ka sake shi ka saki ilimi Ah, masu tarihi sun ce tsakanin saukowan annabi Adam da ruwan tufanin annabi Nuhu shekara dubu biyu da ɗari biyu da arba'in bayan tufanin annabi Nuhu ya shekara ɗari uku bayan nan tsakanin rasuwan annabi Nuhu da zuwan annabi Ibrahim dubu biyu da ɗari biyu da arba'in tsakanin annabi Ibrahim da annabi Musa shekara ɗari tara tsakanin annabi Musa da annabi Dawud shekara ɗari biyar tsakanin annabi Dawud tsakanin annabi Dawud da annabi Isa shekara dubu da ɗari ɗaya aihuwan annabi Isa zuwa aihuwan annabi Musallar sallama shekara ɗari biyar da saba'in zuwa hijiran manzon Allah kuwa shekara ɗari shida da ishirin domin a cikin watan Jun miladiya tana da shekara ɗari shida da ishirin da biyu ya ƙaure hijira ɗin ya koma Madina wanda hijirar bana tana da shekara dubu biyu ta miladiyan annabi Isa ɗin alaihi salamu to waɗannan ne aka nannaɗe mana duk gabaki da aka faɗa mana kamar haka Musa wa akawa Harun bi ayatin mun aiko annabi Musa bayan waɗannan zamanai duka sun wuce muka aiko annabi Musa wa akawa dan uwansa Harun bi ayatina da ayoyin mu guda tara wala gadatina Musa tisa ayatin bayyinatin fasal bani Isra'ila izjahu wato Allah ya aiko ayoyi bayyanannu ga hannun ga sanda wanda ita ce babbar mu'jizarsa kamar yadda in an faɗi mu'jizozin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an faɗi Qur'ani shine babban mu'jiza shi ko annabi Musa sandan nan shine babban mu'jizarsa yana da mujizozi guda tara ga sandan nan nasa duk abin da yake sandar za ta yi ta zama maciji katon maciji idan ya bude bakinsa bakinsa leɓensa na ƙasa ya sauka ƙasa bakinsa na soro na sama ya bada tsoro kuma in ya zo ya tadda ruwa an ce masa bugi ruwan ya zama ya zama fili sai ya bugi ruwan ruwan ya zama fili in an ce an rasa ruwa kuma ya bugi sandar da dutse dutse ya fitar da ruwa duk abin da ake so ita za ta yi masa kuma ya fito da hannunsa sai kal ya zama kamar lantarki hannu ne amma sai kamar lantarki a cikin duhu kuma biyu kenan sannan kuma an jarrabe su fasa alim dufana wal jarada wal fadiya wad dama ayatu mufassalat ga biyar ga biyu wala ga tazna alif rana bisinina ga shekara bakwai na na yunwa wa nafsin min samarati ga rasa abinci bakwai da biyu tara kenan wala ga tazna musa tisa ayatin bayyinati to mun da tara bayyinatin bayyanannu ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا دا آيوين guda tara wa sultanin da hujja ta aika mubinin bayyananne cewa mutum daga Allah yake ko da bai nuna mu'jiza ba to shikenan hujja ta isa don Abubakar ba abin da aka nuna masa yadda kawai da man Allah ne sallallahu alaihi shekara 20 suna bayar shekara 18 manzo Allah yana da shekara 20 suka yi aboki suna tare suna tare har shekara 20 ta karu wannan ya zo mai shekara 42 babu wannan ya zo mai shekara 40 shi mai gidan kenan to sai ya gaya masa Allah ya aiko shi kenan sai amma ba wata nuna, nuna mujiza dama mujiza ai sai wanda yake shakka ne yake nuna masa mujiza shehu yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallama idan ya bayyana ko annabi mudin ko sauran sai mutane suka su kashi uku a gabansa kamar yadda bakin likita suke zuwa wani da ya gaya masa inni rasulun min rabbil alamin sai yadda ya fata ya shaida kamar yadda wannan bawan Allah zai musulunta ba wani abu aka nuna masa ba kawai imani Allah ya jefa masa ya zai musulunta to ba wahala kamar yadda mara lafiya zai je wajen likita ya gaya masa abubuwan da yake je je ka wuri je ka kemis ka sayi kaza ka sha kwaya kaza da safe kwaya kaza da rana kwaya kaza da yamma in wani abu ya rikice ka dawo to kaga wannan shikenan bai wahala ba likita bai wahala ba kamar musuluntan Abubakar kenan wani kuma sai an sha wahala an sha gwagwarmaya kamar yadda aka sha wahala da Sayyidina Umar shekara shida ana bugawa da shi to shi kuma kamar misalin wanda ya zo likita likita ya jarraba ta ai ciwon nan naka sai ka kwanta ya kwantar da nama a jikinsa ko kuma gabobi ya jaggyara masa ya gyara masa shi ya wahala likita ya wahala a samu lafiya a sallame shi wani kuma kamar su Abu Jahalin da As shi ikramatu dan Abu Jahalin gaba ce ta Abu Jahalin Asim Wa'il wato ɗansa Amr ibn al-As wato gaba ce ta ubansa Khalid ibn Walid gaba ce ta Walid waɗansu kuma sai an yayyanke gabobin an zubar sauran ya samu lafiya kamar yadda kafirai suka aiki sahabbai kenan an yi yaƙi da iyayensu suka sun zama sahabbai to haka kullama ja mata rasula kan zabu hudin kenan da wa akaw harun bi ayatin ila fir'auna ila fir'auna wa mala'ihi fastakbaru wa kanu qauman 'alin ila fir'auna wa mala'ihi fastakbaru wa kanu qauman 'alin mun aiki annabi Musa da dan uwansa Haruna zuwa ga fir'auna da manyan mutanensa wato fadawansa ko ministocinsa ila fir'auna wa mala'ihi fastakbaru nan da nan sai su ko ina zaka ji ƙarar lalina takbaru ƙarar lalina takbaru masu girman kai manya masu girman kai wa malaihi fastagbaru nan da nan sai suka girman kai fakanu suka zama mutane ali na masu dagawa masu dau masu daga kai masu jiji da kai innal insana la yanzi ar-rayhu sanani kowa in ya samu wadata ko ta kudi ce sai ga yana daga kai yana nuna yafi mutane balle fa in abun ya wuce nan ya kai sarauta eh
فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون faƙalu da suka yi girman kai suka ƙi bin annabi Musa ɗin me suka ce suka ce a'a kuka zo mai cin abinci alam nurabbika fina walidan wa labista fina min umrika sinin ashe kai ba yaron gidan nan bane ba nan gida aka rene ka ba shekara da shekaru kana gidan nan kana cin abincin mu sannan ka dawo ka ce wai Allah ya aiko ka to kai mutum ne to suka ce suka hada baki gaba ɗaya kenan da fir'aunan da kafiran duka ce a anuminu li basharaini mislina yanzu sai mu yi imani mu bi mutane ƴan uwanmu da sunan wai su manzannin Allah ne mutane irin mu banda ma haka ina ma da waɗansu dangi ne masu daraja amma bani isra'ila wanda su ne bayinmu bayinmu masu masu mana aiki duk aikin wahala bani isra'il dawa wato inda da ka san a garin ku akwai wani dangi latartacce duk aikin wahala shi ake sawa har ma ya zama wulakantaccen abu da an faɗi sunan sai ka ji ma kana kyamar wannan abu to sai Allah ya aiko mutane cikin waɗannan mutane banda zama wansu mutane ma ƴan uwanmu ai dangi iri kaza ne bayinmu wanda su ne suke mana ayyuka na wahala duka libasharaini mislina wa qaumuhu ma mutanen su bani isra'ila lana abiduna sune masu mana aiki sune masu mana wahala فكذبوهما فكانوا من المهلكين fakazzabuhuma fir'auna da mutanensa fakazzabuhuma sai suka karyata annabi Musa da Haruna banda sauran jama'ar da aka aiko shi zuwa gare su fama amana li Musa illa zurriyati ala khawfin min fir'auna wa lahum ayyaftinahum wa inna fir'auna la'alim fil ardi wa innahu laminal musrifin fir'auna da mutanen su ne suka dagawa suka daga kai ba su yi imani da shi ba amma bani isra'ila su kan danginsa sun yi imani da shi fakazzabuhu ma da suka karyata su me ya faru fakanu sai suka zama minal muhlakina daga cikin mutanen da aka halakar yanda aka halakar da kafiran annabi nuhu da annabi hudu da annabi salihu da dukkan kafirai da misla ma asaba qauma nuhin aw qauma hudin aw qauma salih wa ma qauma ludin minkum bi bayt daga cikin halakaku to duk wannan ana yi mana wa'azi ne mu waɗanda muke da rai sabban annabi dai sun wuce zuwa ga rahama Allah suna can tare da annabi sallallahu alaihi wasallam kafiransa kuma sun sun wuce suna can wuta to yanzu da mu ake magana idan mutum yana son zaman lafiya a duniya yana son zama zaman lafiya a to ya bi annabi ya zama musulmi in ba haka ba to hakika kamun ya mutu sai Allah ya nuna masa abin da yake yi duka bai da amfani misalin kace kana da addini a ce wani addini kake ka faɗi wani addini in ka faɗe sai a ce shin addinin ya riga na annabi Muhammadu ko kuna annabi Muhammadu ya riga shi idan ya riga na annabi Muhammadu addinin gaskiya ne amma yanzu ya zama foma in kuma bayan na addinin annabi ya zo to fojere ne ba addini ba ne ko wannan ne to duk yadda aka so ka san mutumin da aka ce masa ba shi ne ba sarake ba a wani wuri saboda wani abu ya faru ba zai yadda ba sai ya fito ya ga al'amari ya canja to fito wannan a ga al'amari ya canja ba sai an je mutuwa za a gari mutumin da yake tare da akwatunansa kuɗi ne a cikin jibge akwatunan manyan manyan kuɗin yanzu sai ka kawo ka kai banki a canja ki rabu da mutanen banza matsayata wannan kuɗin nan nawa ni ba zan canja su ba a ranka da dai ko ko ranka da dai a ya kamata ce kai tarbi da mutanen maza mutane ni ba zan canja wannan kuɗi sai kana zaune da kuɗin ka har lokaci ya wuce in lokaci ya wuce kadi ba ka kai za ka yi sayayya sai nuna a ce ai wannan ai tsohon kuɗi ne ai ba aiki da su yanzu da kake jayayya kace rabu da su rabu da su din nan to sai ka zo mutuwa ka ga rabu da su yadda ya zama wato duk mutumin da ya ki annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ki alqur'ani hakika zai ga abin mamaki ran da zai mutu domin annabi Muhammad nan kowa da komi ya tabbata manzon Allah ne manyan kasashen duniya Amerika da Ingila da Faransa da sauran waɗanda suka ce har alitar Rasha da China sukan ba a maganar su kowa ya tabbata annabi Muhammad gaskiya ne alqur'ani sa gaskiya ne in ba haka ba su samo mana bature wanda tunda aka haife shi bai taba shiga kowace makaranta ba har ya kai shekara arba'in bai iya rubutu ba sannan ya kira masu rubutu ya ba su fararen takardu ya ce duk abin da na faɗa ku rubuta sannan suka rubuta masa wani littafi mai ban mamaki kamar alkur'ani akwai wannan ingila ko a faransa ko a amerika ko akwai shi babu kuma a samu littafi babba shafinsa ya fi ɗari bakwai a samu yaro mai shekara bakwai ya haddace shi da ka akwai littafin amerika akwai yaron baturen amerika ko ingila ko rasha ko china babban littafi sama da littafi na saya ba wanda ya tara subjects ilmomi da yawa kamar qur'ani ba a ce ga yaro mai shekara bakwai amma ga abin mamaki ga wani littafi babba ya fi shafi ɗari bakwai amma yaron ya haddace shi babu wannan littafin ba wannan yaron a amerika ko ingila ko faransa ko jamus ko china ko rasha babu shi ya aka yi haka abin da yasa aka yi haka shi wannan littafi daga Allah yake wannan yaron ma Allah ne ya gina shi saboda da aka hada su ba wuya Allah mal qur'ana khalaqal insana Allahul bayana kowanne littafi an rubuta ya tsufa har an jefar man da wani ya kone wani kuma an dauki na iri an aje don tarihi amma banda qur'ani qur'ani kullun sabo ne kullun hukuncin sa sabo ne ba a cikin sa in kai malami zaka ce lalle wannan abu gaskiya ne to mutumin da aka haife shi a garin da babu ilimi har manzon Allah kai shekara arba'in din nan duk makka wanda iya rubutu mutum goma sha bakwai ne kawai ba malami a garin bai taɓa zuwa makaranta ba bai taɓa yin bakon malami ya fito da wannan abin mamaki wanda komi dole kai tabbata abin mamaki ne abubuwan manzon Allah inna sallallahu alaihi wasallam saboda haka duk mutumin da ya ki to ya ki ne don bukatarsa ta duniya ba don wai ba gaskiya bane ba a yana tsoron in yayi haka duniya za ta kishi amerika za ta kishi ingila za ta kishi faransa za ta kishi dukkan mutanen duniya za su kishi siyasa za ta kore shi kamfanoni za su kore shi abin da yake hana su musulunci kenan masu zan lalle musulunci gaskiya ne wa qawmu lana abidun fakazzabu ma fakanu al-murakin wa laqad atayna musa al-kitaba ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون wa laqad haqiqa atayna musa al-kitaba mun bai wa annabi Musa littafi bayan mun halakar da wa'ancan kafirai mun ba shi littafi bayan mun halakar da wa'ancan kafirai kibdawa da fir'aunan su mun halakar da su sai muka ba su littafi domin yanzu ƙasa ta zama tasu da su bayi ne abin bautarwa sai kuka to yanzu wa awrasna alqawma allazina kanu yustad'afuna masharika al-ardi wa magharibaha allati barakna fiha to dole ne koyaushe aka samu sabuwar gwamnati sai an nemo sabon constitution da aka halakar da waɗanda kawo musu littafin da za su yi bautan Allah da shi su mu'amala da shi shine annabi Musa je karɓo musu littafi a taura a wurin Allah ya kawo musu wal gadati na musu kitaba min ba'di ma arina al-qur'an wa basailin nas bi ayatu ila fir'auna yafasiru fakazzabu wal gadati na Musa al-kitaba la'allahum yahtadun sai muka ba annabi Musa littafi bayan mun halakar da fir'auna la'allahum ko bani isra'ila yahtaduna za su gane hanyar Allah hanyar bautan Allah hanyar mu'amala tsakanin su hanyar shari'a tsakanin saboda haka muka ba shi littafi bayan harkar da wancan kafirai وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين وجعلنا ابن مريم وامه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرير ومئين to tun da aka koro wannan magana ba a faɗi sunan wani annabi ba daga annabi Nuhu sai da aka iso kan annabi Musa da dan uwansa Harun duk an nannaɗe maganganunsu da zamanansu da halayen al'ummarsu duk gaba aka faɗi annabi Musa da Harun a bayyane yanzu kuma an iso kan annabi Isa alaihi salam da ma'aifiyarsa ubangiji yace kamar ya ce ne mamakin dan adam dan adam kafircin su iri iri ne waɗansu suka ce yaya Allah zai ɗauki mutum mai cin abinci wai an aiko shi daga Allah mutum ne fa dan uwanka mai cin abinci mai zuwa kasuwa wai ya yi wai Allah ya aiko shi ya ki bai yadda ba amma sai kuma wajen dodo wanda aka sassaka wai dodon kuma shine Allah Allah mai yin ruwa mai yin sama mai yin kasa bai bauta masa ba ya aiko mutum ce mutum din ya kasa bai isa ya zama annabin Allah ba amma dodo ya isa ya zama Allahnsa amma fa shi ma ya ce ba Allahnsa na gaskiya ne ba Allahnsa shine mai sama mai kasa din nan wala in sa'altum man khalaqa as-samawati wal arda la yaquluna Allah in ka tambaye kafirai waye sama waye ƙasa waye ke sauko muku da ruwa waye ke fara muku da abinci Allah to dan me ba za ku bauta masa ba ce a a ai mu ba mu isa bauta Allah ba dodon nan in mun bauta masa dodo ya isa ya zama tsakanin su da Allah duk wanda yake mutum ba isa ya zama zuba ai bai san mutum ba ai mutum yana iya zamowa Allah ma ko dan Allah ko mataimakin Allah a'udhu billahi waja'alna min maryama ummuhu aya annabi isa kuma wadansu mai da shi Allah wadansu mai da shi dan Allah wadansu mai da shi mataimakin Allah Allah na uku a'udhu billahi laqad kafara allazina qalu inna allaha thalithu thalatha وما من إله لئن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا من عذاب أليم أفلا يتوبون إلا واستغفرون والله غفور رحيم ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله رسل وأمه صديقة ك... duk wanda ya ce Allah yana da ɗa ya zama kafiri Allah ba shi da ɗa duk wanda ya ce Allah yana da mataimaki ya zama kafiri Allah bai da mataimaki duk wanda ya ce Allah yana da wani na uku ya zama kafiri Allah bai da magana da waɗansu wanda suke dama an yadda ai magana da su muka yi magana muka yi magana da har muka iso kan cewa annabi isa da ce haba shin Allah yanzu ni in nan ma in dai so samu ne ai da ɗaya ba zai ishe ni ba balle Allah mulkin nan nasa mai yalwa ya ɗa guda ɗaya tak shikenan ya ishe shi kuma shekaru dubban iyakan nan da Allah ya duka bai yi ɗa ba sai na cin somti somti ne zai yi ɗa sannan ko ya bari yahuda su kashe masa ɗan yana kallon yahuda na ba su ci da sha saboda haka Allah ba shi da ɗa Allah ba shi da abokin tarayya lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad وجعلنا ابن مريم أم آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرير ومئين شي يا سني النبي إيسى bai ce ma annabi isan ba dan maryama yace don a san dai uwa ke gare shi kamar yadda shi ma ya faɗa wa barran biwali da ti ba kamar yahaya da yace barran biwa waja'alna ibn maryam ummu ayatan mun sanya annabi isa dan maryamu da ma'aifiyarsa su zama aya ga talikai abin mamakin da ya faru ko da yake an taba yin wanda fi shi ban mamaki inna masal isa inda allahi ka masal adam sun magana kun fayakun a can baya an ce mana warkar karen linsana min sulalatin min din sun majalan fatan fi qarerin makin har zuwa karshe to a can shi annabi isa ba a halicce shi da ruwa da ba ba a halicce shi da ruwan mani kamar na sauran wada ba to saboda haka sai aka mai da abin ga wanda aka yi shi da ƙasa da ruwa shine adamu ga wanda aka yi ta da haƙarƙarin mijinta shine ah, ita ce hawwa'u ga wanda aka yi mu kuma da tsakanin namiji da mace a karɓi ruwan wannan da ruwan wannan a hada a toya har arba'in sau bakwai in an ga dama ko ko a rage in an ga dama a ƙara to shi isa ba haka aka yi ba mace ce ta haife shi ba miji subhanallah shi ba dan kowa bane bawan Allah ne manzon Allah ne babban mutum daga cikin manzannin Allah Allah ubangiji ya ce wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn duk abubuwan da muka yi mun yi shi biyu biyu ne Allah ya yi Adam uba an samu laftu daya saura daya sai aka yi muna da uwa muna da uba laftu ya cika kenan zawjayn wannan ba uwa ba uba wannan da uwa da uba mu kenan shikenan laftu ya cika nan sai aka yi Hawwa'u akwai uba ba uwa to ana an samu lafto ɗaya kenan ana neman na biyu to dole sai a fito da wani namiji a jikin mace yadda aka fitar da mace a jikin namiji don saboda lafto ya tsaye daidai shine aka fitar da Hawwa a jikin namiji tana ta mata aka fitar da Isa jikin ta mata yana namiji lafto ya haɗu daidai kenan abba lafto ɗaya da uwa da uba mu kenan lafto na biyu ya haɗu akwai uba ba uwa akwai uwa ba uba lafto ya haɗu saboda haka Allah ke ta ai ai na yi isa da uwarsa don su zama aya cewa ina da ikon yin komai waje Allah na ummu aya wa awaina huma lokacin da yahudawa domin shi annabi isa cikin rayuwarsa duka da shi da mahaifiyarsa a cikin wahala ake miya marasa daɗi miyagun kafiran nan suke gaya musu su hana su zama su hana su jin daɗi sai da suka koma misira suka shekara kusan goma goma sha wani abu to saboda haka wa awaina huma din nan sai muka karɓe su muka ba su mafaka ila rubatin a wani wuri maɗaukaki za ta ƙarerin wa ma'in wanda yake da wurin zama da kwanciyar abinci da ruwa muka ba su mafaka a wurin to wannan wuri ya zo abin fasa da yawa wajen malamai masu tafsiri sun ce rubuwa din nan kudus ne wato baitul maqdis can in kusa da baitul hamin wanda suka ce a'a damascus ne wani wuri da ake kiransa guta wanda suka ce a'a ainu shamsin ne can kusa da misra waɗansu suka ce a to nan dai kowane wuri daidai nan Allah dai ya ajiye annabi Isa da mahaifiyarsa sun zauna lafiya ya ba su mafaka sun zauna lafiya domin lokacin da yake da shekara ashirin cikin tashin hankali ake har ya kai shekara talatin to da ya kai shekara kusan talatin ne sai Allah ya ce ya isar da aikansa ya yi wa'azi na yayi wa'azi na wata talatin abin da ya bashi cikan shekara talatin da uku kenan to haka Allah ya ga dama dama ya zauna shekara talatin da uku ai ta fama da Yahudawa ai ta fama da Yahudawa ai ta fama da su sannan su ce wai sun kashe shi amma na ce ƙarya suke yi wa ma qataluhu wa ma salabu walakin shubbiha lahum ba su kashe shi ba ba su tsire shi ba kai dai an rikitar musu mugun nufi ga bawan Allah Allah ya sanya masa ya sanya kamannin annabi Isa a fiskar wani kafiri cikin su sai kafirin za su kashe ce ba shi bane fani ne ba shi bane fani ne kuma ya dauki kamanni annabi Isa ba yadda za yana musu fani ne ba Isa bai har aka kashe shi to annabi Isa dai Allah ya tsayar da shi ya dauke shi wa rafa'anahu barrafa'ahu Allah ilayhi wa kana lahu azizan hakima Allah ya dauke shi ya aje shi a sama ta biyu kuma muna sauraron zai dawo cikin wannan ya dawo ya aure ya aihu kamun ya mutu ya yi sai inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka min alladhina kafaru alwawu la taqtadi tartiba inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya ba ba tartibi bane don ba summa bane ba fa bace zai dawo kuma ya rayu wa innahu la ilmul lisaati kuma alama in tashin duniya in annabi isa ya dawo saboda haka dai shi annabi isa zai dawo alaihi salamu kuma
يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم kulu min at-tayyibati wa'malu salihan inni bima ta'maluna alim to nan maganganu sun sarki annabi idan da Allah ne ba zai ci abinci ya sha ruwa ba domin Allah ce da shi da mai ifansa kana ya kula da ta'am Allah yana cin abinci Allah yana shan ruwa Allah Allah wata mace za ta yi ciki ta haife shi subhanallah to annabi isa ba Allah bane da- don haka da wata mace ba za ta aife shi ba da Allah ne da Allah ne da ba zai ci abinci ba kana ya kula ba kuma waɗancan kafirai da suka ce ah, shi ainihin ah, mutum ne mai cin abinci ya kulu mimma ta kuluna minhu wa yashrabu mimma tashrabuna ta yaya ma'aikin Allah ya zama yana cin abinci irin wanda muke ci yana shan ruwa irin wanda muke sha ma'aikin Allah ne ya kuru da'amu yamshi fil aswaqi yana cin abinci yana zuwa kasuwa a ce Allah ne ya aiko shi Allah ce bari in gaya wa duniya ya ku manzanni na gaba daya tun daga farkon manzo annabi Adam kenan har ƙarshen su kenan sallallahu alaihi wasallama kulu min at-tayyibati ba abin dariya bane ba abin mamaki bane ku ci abinci ni ne nace ku ci abinci kulu min at-tayyibati wa amalu salihan ku ci min at-tayyibati wa amalu salihan inni bima ku ci daga daɗaɗa abubuwa masu daɗi abubuwa halal abubuwa marasa ƙazanta tsayibun da larabci yana ɗaukan abin da idonka zai gani ya ga launinsa ji kai wannan abu yana da kyau ya ɗauki abin da hancinka zai sansana ya ji kai yana da daɗi wannan da ka ji a ce wannan abu- ya ɗauki la daɗi ya ce wannan abu yana da daɗi ya ɗauka ka ji a ce yana yana ɗayibun kulu min ɗayibati wa ku ci abubuwa masu kyau masu tsarki a nan ta wannan ne addini zai zauna a hannunmu shekara dubu goma nan gaba ba a tashin duniya ba ba za mu yi bukatan komai a waje da ƙur'ani ba ƙur'ani ya ishe mu domin abin da zai sa a yi a yi oda in ka ji an yi wa oda a ƙasar waje to abin da aka yi odansa ɗin babu shi a nan ƙasar shi yasa aka yi oda ko kuma akwai shi amma baya isa ko ko yana isa amma ba shi da kyau ko ko yana da kyau amma yana da tsada saboda haka za a je a nemo wanda zai isa wanda yake da kyau wanda yake da arha shi yasa ake yin oda ko to musulunci gashi arha komi nasa arha ne wa ma ja'ala alaikum fid din min haraj komi sauki ne sannan kuma gashi isasshe kuma gashi mai kyau to ina za a yi oda saboda haka ba a neman komi waje da musulunci musulunci na da komai duk abin da ba gane ba nemo wanda ya san shi ya nuna maka shi fasalu ala zikri in kuntum la ta'lamuna saboda haka Allah ya aje mana ma'aunai guda shida ma'ruf munkar tayyibun khabithun khairun sharrun wannan ma'aunai guda shida sun isa a duniya har duniya ta tashi ma'ruf ma'ana ma'ruf abinda kowa ya sani gaskiya ne ko baka yi karatu ba ka san wannan abu yana da kyau shi ake kiransa ma'ruf munkar mummunan abu wanda ko baka yi karatu ba ka san wannan abu ba kyau ba da kyau mummuna ne ba sai an yi karatu ake sanin munin sa ba shine munkar tayyibun abin da yake halal khabisun abin da yake ah, mai kazanta ko mai muni ko ku haramun khairun kuma kowa ya san alheri sharrun kuma kowa ya san sharri shine yuhillu lahum at-tayyibati wa harrimu alayhim al-khaba'itha wa wa- wa- ya'muruhum bil ma'rufi wa yanhahum 'anil munkari wa yuhillu lahum at-tayyibati wa harrimu alayhim al-khaba'itha faman ya'mal mithqala dharratin khairan yarahu wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yarahu idan abu ya kullo sabo ba a taba ganin sa ba duniya gashi ya zo kuma dole ne a nema masa hukunci don musulunci bai barin abu ba hukunci sai a duba abin a ce ga wani abu sabo ya zo ya yake sai a kira malamai su zo su duba in wannan abu ma'ruf ne su je ma'ruf misali ga wani abu wai sunan sa lantarki zamanin annai babu shi sai a tamashin lantarki kam samun sa alheri ne ko sharri ne Shi- alheri ne domin zaka samu kai karatu zaka samu kai dinki zaka samu kai ka ka duba abubuwan da ba zaka same su ba in ba lantarkin kuma akwai abubuwan ma da zai amfani su girki su wani abu alheri ne ko sharri ne to a musulunci yana son ayi alheri baya hana alheri sai a ce kuma ga wani abu wai shi lasfika ga wani abu wai shi radio ga wani abu wai shi television sai a ce to ai shi ainihin lasfikan nan yana isar da maganan maganan annabi ya kai masa aikan Allah talabijin yana kai masa aikan Allah ah, rediyo yana kai masa aikan Allah kuma annabi ya umarni cewa balligu anni ku isa- ku taimake ni isar da aikana mu muna gani wannan alheri ne ba sharri bane ko alheri ne ko sharri ne alheri ne domin ya taimaka wajen isar da aikan manzon Allah to ashe ko da bai zo zamanin annabi musulunci ya karbe shi yana son alheri to duk abin da aka ambata inda abu mai kyau ne to za a gane mai kyau ne Ah, misali a tadda wasu mutane kuma suna sun taru suna wani abu shi ba littafi ne hannun suna karatu ba ba kuma wani abu ne hannun su ba suna sun taru suna wani abu shi wazifa misali wanda bai sani ba sai zai same su suna yin wani abu shi wazifa sai je tadda malamin sa har ga ta yau naga wasu mutane su ba karatu suke ba ba roƙon ruwa ba ba jana'iza ba sun taru suna yin wani abu mu ka za mu kore su daga masallacin mu ta amma da ce to ni ba zan yi tadda hukunci ba sai na je na gani sai malami ya zo ya ga mutanen sun yi alwala sun yi sallah kamar yadda kowa ya sani kowane musulmi sai suka kewaya suka suka yi murya ɗauki ta a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim suka karanta fatihan nan da sallah ba ta yi sai da ita suka yi istighfari wanda manzon Allah nan da baya zunubi shi ma yana yi suka yi salatin annabi wanda Allah da ake masa bauta ma shi ya fara yin salati suka faɗi la ilaha illallah da lissafi wanda kowane musulmi sai ya faɗi wannan kalma sannan ya zama musulmi malam ya duba ya gani ce gaskiya ne ni wannan abun ban san shi ba amma a cikin musulmi abu ne ma'arufin sananne ba musulmin da bai san a'udhu billahi ba ba wanda bai san bismillahi ba ba wanda bai san fatiha ba ba wanda bai san istighfari da salati la ilaha amma ma'arufin ne a cikin addini amma ni ba san wannan irin tsari ba amma ma'aruf ne to tunda kai ma baka san zamu koyi a'a Allah ce wa man azlamu mimman mana'a masajida la yuzkara fiha ismuhu ai duk azalimin duniya ba wanda yafi wanda ya kori mutane masu zikirin Allah a masallacin Allah kar ku taba su kaga wannan zikirin nan ya zama ma'ruf kuma alheri ne ilayhi azal kalimu tayyibu sai wani ko yazo ya samu waɗansu mutane sun gama sallah kaman jiya sai suka dauki lasfika ina jiya suka kafirta musulmi suka zagi waliyai sai sun kama suna su zagi kowa a tsakanin sallar magriba da isha'i sai mutumin ya sa kuma an riga ta wannan kuma waɗansu ba irin na jiya bane zo mu je ka gansu su kuma sai malam ya zo da aka yi sallah aka gama kamar yadda aka saba sai aka rubuta sika a kama sunan musulmi a kafirtar a kama wali a zage shi a kafirtar da shi a kama malam ya ce kai ba zan iya zama anan ba sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun ai zagin musulmi gaba ɗaya ma ko rada ma an hana balle ai zagi balle a ƙara da lasika rada wannan an hana balle ai zagi a fili balle a ƙara da lasika balle ko waliyai mutane ordinary ma Allah ya ce kar a zage su to ni ba zan iya zama anan ba to ga ta wani ya zama da waɗannan to ni dai wannan ba zan munkarun ne wannan mummunan abu ne Allah bai yarda a zagi musulmi ba ko a bayan gida balle a masallaci ko a rada balle a lasfika to irin waɗannan da su ake auna komi ya zo a duniya kaji mutum ya ce wannan abu annabi bai yi ba jahilci ne bai san addini ba ba a hujja da abu annabi bai yi ba ba a hujja da shi addini abu biyu ne kawai wa ma ataykum rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum an fantahu abinda annabi ya ce ku yi ku yi abinda ya ce ku bari ku bari in mutum zai ce to annabi bai yi ba annabi to ta ga wata wannan dakata ka nuna min inda annabi ya hana shine hujja ka nuna min inda annabi ya hana sai in bari shine hujja amma ne bai ba wannan ni ina da mota annabi bai yi mota ba ina da babur annabi bai yi babur ba ina da talabijin annabi bai talabijin ba in na je mota na je maka jirgin sama sai da aka min allura aka bani abin nan annabi bai waɗannan ba faɗi inda annabi ya hana shine hujja amma annabi bai yi ba hujja bane manya manyan gidajen nan da masu kuɗi da ritaya da suke yi duka ai annabi bai yi babban gida ba ba shi da babban gida ba shi da babban gado sallallahu alaihi wasallam amma bai hana ba ko ya hana bai hana ba kamar ya za ya za a yi da mu fulani annabi yayi raƙuma yayi sha yayi tumaki yayi awaki yayi bayi maza da mata amma bai shanu ba to ya za ku yi da mu annabi bai shanu ba bai shanu ba yayi raƙuma yayi yayi yayi tumaki yayi jakuna yayi alfadarai yayi awaki amma bai taɓa yin shanu ba to ya za ku yi da mu indai annabi abin da annabi bai sai a bari a jahilci ne da lalata musulunci mutum zai yi hujja abu kaza annabi bai ba to a ka nuna inda ya hana shine hujja amma ta kuma rasulu fa khuzu amma ya ku an fanta wa awaina ma ila rubatin zati qararin wa ma'idi ya ayyuhar rusulu kulu min at-tayyibati wa amalu salihah ku ci abu abu na halal wato nan an faɗi magana guda uku kulu umrina na Allah ku ci to akwai wajibi shine ka ci kada yunwa ta kashe ka wannan dole ne Allah ce wala taqtulu anfusakum ka cika ƙoshi wato wannan mustahabbi ne ba an sa ka dole bane ka ci mai daɗi haka shi ma gulman harrama zinata Allah lati akhraji liwadi wa tayyibati min rizqi ba hana ba saboda ka ci kada ka mutu wannan dole ne amma ka ci mai daɗi wannan an an an harata ka cika ƙoshi an harata wajen khabir da tayyib akwai wani abu wanda yake waɗansu mutane ba sa son sa misalin kamar daddawa kaga ita daddawa ba ta da kamshi wari gare ta ba ta da kyau muni gare ta ba ta da wani daɗi ko zaƙi amma tun da aka ce tana sa daɗi a miya an halatta a je a ci amma kamisun ce amma a ma'ananta ɗayyibun ce saboda haka duk abin abin da ya kamata duk kowane abu a mayarwa masu shi su yi bayani mutane sun mai da musulunci abin wasa domin dukkan mutumin da ya iya turanci ya yi rubutu da turanci shikenan ya fi kowane mai ilimin bature ilimi ko kuma ya yi daidai da shi to don menene mutane kawai don su iya dan larabci dan kadan su iya dan rubutu dan kadan wani ma sai ka rubuta da boko hausa tukun ya gane amma ya zaki dan hodo wai bai san addini ba saboda haka don Allah don annabi a jefar da wancan irin ra'ayi musamman ma yanzu da za mu shiga shari'ar musulunci kowa ya dauki taitayinsa kowa ya zauna akan matsayinsa kulu min at-tayyibati wa amalu salihan ku ci abin da yake halal ya ku manzanni ban hana ba wa amalu ku aikata aiki salihan inni ni bima ta'maluna alim da abin da kuke aikatawa ina sare da shi nan kamar yadda shi qur'ani fa ba karazbe bane yakan yi magana akan islam yakan yi magana akan iman yakan yi magana akan ihsan lokacin da yake magana akan islam ya ce ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiban ya ku mutane ku ci abin da yake bayan ƙasa halal ne tayyiban mai daɗi wala tattabi khudwati shaytan abin hana karku bi hanyar shaytan anan a maqamul islam kenan a maqamul iman yace ya ayyuhal ladina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum ya ayyuhal ladina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'buduna wannan maqamul imani kenan amma maqamul ihsani ya ayyuhar rusul kulu min tayyibati wa amalu salihan inni bima ta'maluna alim su ba a ce kar su bi hanyar shedan ba don ba sa kusa da shedan muminai kuma an ce su ci su yi godiya su yi bauta matsayin su kenan su ku annabawa ba za a kallafa musu wani abu dama ko kullum a cikin ibada suke ba za a ce ku yi kaza ba mun ce wa amalu salihin don ai koyi da su ne suna tare da Allah kullum inni ma ta'malu ali wannan yana daidai da faranta illa andadan da na islam da kuma ahadan na iman da shay'an domin yakan ce inna inna musulunci ne sai ce fala taj'alu lillahi andadan kar ku yadda ku bauta dodanni ku bauta Allah shi kadai to muqamul islam kenan na biyu kuma fala taqum Allah ahadan kar ku bautawa kowa tare da Allah kowa ake cewa anan ba dodo ba musulmi wato yana iya bauta mutane kenan har ya bar bautan Allah to na iman kuwa sai ce wa abudullah wa la tushriku bi shay'an komi ma to an wuce maqam waɗannan maqamomi kenan an yayi hijabi kullu bi tayyibati wa amalu sariya inni ma ta'malu alim وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون يا رسول الله lissafi na tun daga Adam har Nuhu har waɗannan annaba da al'ummatansu har zuwa Musa har zuwa Isa har zuwa gare ku dukkansu waɗanda suka zama musulmi a cikin waɗancan annabawa har zuwa musulminka ta al'umma ce guda ɗaya ni kuma ni ne ubangijinku shi addini tun daga adam har tashin duniya guda ɗaya ne amma shari'a ce take bambanta kamar da yadda ka san an haifi mutum akan ce namiji ne ko mace a ce namiji ne to sai a yi masa sutura riguna irin na jirajirai idan ya so mai rarrafe sai a sa masa riguna irin na masu rarrafe in ya zama yaro dan saurayi irin rigunan samari in ya zama dattijo irin rigunan dat amma dai shi ne saboda haka ake canja shari'o'i amma dai ainihin addinin guda ɗaya ne wa anna hazi ummatukum watan wahidatan wa ana rabbukum fattaquni anan da yake mu'minai ake magana da su ka dabla al mu'minuna to ba ce ana rabbukum fa'buduni ba ba maqamin ibada ba maqamin taqwa domin maqamin ibada akan ce ya ayyuhan nasu budu rabbakum to haka sura iktaraba lin nasi hisabu linnasi hisabu sai ce wa ana rabbukum fa'buduni nan kuwa da yake kadabul almu'minuna wa ana rabbukum fattaquni maqamul taqwa an haye maqamul ibada wanda yake na kowa da kowa
Allah zuwa ga Shehu Maulan mu bayan gaisuwa da fatan alheri mai yawa zuwa gare ka. A ina roƙo Shehu mana bayani mun ji wani wasu suna cewa a rediyo ba a bara. To ba a bara sadaka ba wa za mu ba. Wannan tambaya ta fito ne daga Hajiya Uwa da Hajiya Lonto matan da Hajiya da hajiya aisha mata alhaji alirogo ga sadaka nan da dari biyu akan Allah muna koya mana bayanin bara da wanda za a ba sadaka in ba bara ba sadaka kenan kwaya a za yi to ai ban san shi ai Allah bai hana bara ba yake lissa'il wal maharubi da wanda ya matsu har ya zo yayi bara da wanda yake ya matsu amma yana gida yana kiyaye mutuncinsa ana ba shi sadaka wanda aka hana shi bara mutum mai lafiya mai karfi ba abin da ya same shi amma yana bin mutane na bara shine aka hana amma mai larura ba wanda ya hana shi bara qur'ani bai hana ba lissa'il wal maharumi aka ce
daga masma'udu safana takardar mutanen ta samu shiga ta a ainihin abinda suke nema na taimakon masallacin su na makarantar su ya samu shiga ba sabi suna an mulama da masaudu safana zuwa gare ka bayan gaisuwa da fatan alheri mutum da ya dauko yaro ya raine shi a hannunsa to sai ya rasu shi kuma mutumin nan yana da yaya biyu mata to yace a raba gadon tare da wannan yaro shin a raba gadon in aka raba da shi yayi ko bai yi ba shi wane ne yace a raba gado da yaro ainihin mutumin da ya mutu ne ya fito ya magana to shine kuma ko ko a tun bai mutu yace in ya mutu a raba gadon sa tare da yaran da yaron tambayar da suke an in a raba da yaron yayi a a ainihin mutum mai mutuwa in ya zo mutuwa in ya ce idan na mutu wani ba shi da gado na amma ina so ku ba shi abu kaza to idan masu gado sun yarda sai a bashi in ba su yarda ba sai a rage amma bai da iko shigar da wani mai gado wanda ba mai gado ba kuma in na mutu wani baya gado na amma a cikin kaya na a bashi kaza sai a bashi shine ake kiransa wasiya kamar Allah ba da wasiyyatin kenan ya halatta wai mutane bakwai sai raƙumi guda domin sai hadaya sai ya halatta tambaya na biyu shine an ce duk dabbar da za a yi hadaya da ita akan kai ta hillu to da naje sayan rago wajen mai sayar da raguna sai ya ce ya riga ya kai ta hillu shin na yi laye da ita ko kuwa dai sai na kai ta ni da kaina laye ko hadaya dai ma hadaya kai a ai maganan cewa sai an kai hilli an kai da wayo ake wa mutane don an karbi kuɗin su duk alhazan nan kana ganin su da raguna a can arfa wai duk alhazan duniya nan kana ganin su da raguna a arfa ai duk wayo ne a kwace kuɗin mutane ku kawo kuɗi mu sayo muku a hillu mu kai mu kai huru duk wayo ne a kwace kuɗin mutane amma an tambayi Aisha menene dalilin ne ake zuwa da raguna arfa yace ai in an daure su a Amina barayi za su sace su saboda haka suna yin dinyar makaho ta nuna aljihun ne shi ake zuwa da su saboda haka ba dole bane ai waɗannan sun ɗauko su daga daga hillun ne suka shigo haramu din da shi to muna roƙon haji ai ma hajiya Khadija Iyami Ibrahim da Abubakar Nazir addu'a Allah ya ji sauran waɗanda suka roƙi addu'a.
Allah ya ji kansu, Allah ya ji kansu Alhaji Armiyawu. Allah ya ji kansu Alhaji Armiyawu, Allah ya ji kansu dukkan mutanen marigayen mu muta- mutanen kirki, Allah ya ji kansu, Allah ya musu gafara.
Wani yaro ne aka ya bata amma an same shi a ofishin yan agaji. Yaro wai yin baban shi ya je ya karba.
Ita ai sai a gaya mutanen gidan rediyo nan ba gidan rediyo bane.
To na fara gida a ofishin mun ne ba.
Eh to ai sai su je gidan rediyo wannan aikin gidan rediyo. ne.
To yan agaji kun ji mana shawarci. Saboda ka yi addu'a kan kallon bismillah.
Allah ya ji kanmu, Allah ya ji iyayen mu, da iyayen iyayen mu, da malaman mu da malaman malaman mu. Allah ya saka shi wajen mu da alheri. Allah ya ji musulmi maza da mata rayu da matattu. Allah ya kiyaye mu kiyaye addinin mu, ya kiyaye mana mutuncin mu. Allah ya kiyaye mana kasar mu. Allah ya sa mu zauna lafiya. Allah ya dauka musulunci Allah kare kafirci. Allah ya dauka musulunci Allah kare kafirci. Allah ya dauka gaskiya Allah ya lalata ƙarya. Albarka Nabi sallallahu alaihi wasallam bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما امرك والخاتم لما سبق ناصر لك بالحق الهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم الله كريم الدوم الدوم عندما كي مسوا الدوم بركان سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم